الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المكتوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وعلى عقدة من لساني يفقهوا قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إن أريد إلا الإسلام والصلاة وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الحمد لله يوم جمعة خطوة رمضان hijiran ma'aikin Allah alaihi salatu wassalam daga Makka zuwa Madina 1442 wanda ya daidai da sha shidda ga watan hudu haihuwa annabi Isa shekara 2021 mun dawo za mu ci gaba da karatun alkur'ani mai girma daga inda muka kwana jiya da fata Allah ya mana muwafaka a cikin farawanmu da gamawanmu dan alfarman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akram kallah bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم نعم بسم الله الرحمن الرحيم نعم ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون alhamdulillah har yanzu dai muna cikin bayani game da amsar da Allah subhanahu wataala yake ƙara nuna mu kafiran Makka da suka gaya ma masoyin shi Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam cewa idan sun bi shi sun ba addinin su na kafirci za a kwace musu ƙasa a kwace musu mulki tun karatun mu na shekaran jiya kenan ko to duk wannan bayanan Allah subhanahu wataala ne yake ja musu kunne kuma yake nuna masa aibin wannan magana yana nuna musu cewa babu inda za su bi ya zama mulkin ya samu tabbaci girman su ya samu ɗaukaka illa banda bin annabi Muhammadu kaga irin wannan ya auku wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo makka a ya zo masallacin makka ka'aba kenan da nufin ya zo ya yi sallah da ya zo bayan ya gama abin da yake sai ya ji zuciyar shi na sha'awar ya buɗe ka'aba ya ga abin da ke ciki to akwai wanda makullan ka'aba ke hannun shi ake mai abu tsalha sai manzo Allah ya ta neman shi Allah kun ga abu tsalha an har dai aka dinga cewa kai Muhammadu na neman ka shi yayi tunanin ko wasu kuɗi za a bashi ko wani abu yana manzo Allah na ganin shi da Allah zo nake ka bani makullin ka'aba zan shiga ni ma zan bauta mu ubangiji na kawai sai magana ta bashi a wuce sai ce manzo Allah ban bada sai ce ka bani ibada sai ba zan baka ba manzo Allah ya ce kaga kuwa duk wannan abin da kai na hana mu kullun nan wata rana mulkin Ka'aban nan zai dawo a hannuna makullin nan zan anshe shi in ba wanda daga dama sai kyalke ce da dariya sai ce mu aikin Allah to idan makka duk an mutu babu kowa ko kai ka tsinci makullin ce yanzu duk masu mulkin nan na maka a ce suna nan amma a ce kai za ka zo yau kai mulkin maka har ma makullin ka'aba yanzu a hannunka zala ce to ai za ka gani aka kyale shi haka ko aka yi yau har a cikin ma magana yana cewa to shi kenan rannan an da ba za ka an sai duk mun mutu ko kuma duk mun zama kaskantattu ko zala ce la bal antum a izza ai kun mazama maɗaukaka ne masu daraja a lokacin aka ko aka ran da aka yi fato makkata manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a kira shi aka kira shi yace ina mu kulli sai mika wa annabi yace zaka tuna wata magana da muka yi wata rana yace da Allah Muhammad a dai ban maganan nan da Allah yace a wuce shi ke yace to yanzu kun kaskanta ne ko kun samu girma yace wallahi kunna a izza yau mun zama madaukaka masu girma to da haka kullum da yawa su kafirai akwai da yawa wanda abin da ke hana su shiga musulunci suna ganin in sun shiga musulunci za su samu kaskanci wasu kuma suna ganin idan sun sun musulunta za su kaskanta ya hana su musulunta to shi ne Allah ke ta ba su amsa nan yana gaya musu ga irin abubuwan da za su biyo baya idan ba ku bi Allah to shi ne na Allah subhanahu wataala bayan ya gaya musu cewa za a halakar da su za su kaskanta sai ma Allah ya tsallaka musu cewa to bayan kun kaskanta a duniya an halakar da ku ba ku bi Allah da manzon Allah ba to karshe ma za a gabatar da ku yawmal qiyamati a wannan rana ta kiyama muhdarun muhdarin kuna abubuwan gabatarwa a kasance a gaban Allah ai muku hukunci ku da duniya shine Allah subhanahu wataala ya cigaba da cewa wa yawma yunadihim ranar da Allah madaukin sarki zai kira su Allah zai kira su shine ranar kiyama fa yaqulu sai Allah ya ce masu aina shuraka'iyal ladzina kullazina kuntum tasumun wai ina abokan tarayya na wanda kuke cewa wai kuna bauta musu ina lata ina uzza ina hubal ina duk sauran gumakan da kuke cewa wai yau su kuke bauta ma suna ina idan aka yi wannan sai kafiran nan su waiga su waiga su waiga su rasa mawa za su kira domin gunkin da za a kira shi ma yayi baki me lata na cewa lata zo kai mun yana nan noki yana kai ni ba ni bace lata ni bawan Allah ne kakkace ni kake bauta mawa shine Allah subhanahu wataala yake ga mu cewa to yake ga mu kafiran nan cewa lallai idan ma sun zo sun kibin Allah to abinda zai auku za a ce su kawo gumakan da suke bauta mawa a wannan rana amma za su rasa ganin su za su rasa bada hujja game da su qala allazina قال الذين حق عليهم القول ربنا هؤلاء الذين أغوينا أغويناهم كما غوينا تبرأنا إليك ما كانوا إيانا يعبدون الله سبحانه وتعالى يشي باين an nemi kafiran nan su kawo dalilai na abubuwan da suke bautawa sun kasa kawowa Allah subhanahu wataala ce qalal ladina haqqa alaihimul qawl wa inda magana Allah ko hukuncin Allah ko zancen Allah ya tabbata akan su domin Allah ya ce la'amla anna minal jinnati wan nas ajma'in la'amla alla jahannama minal jinnati wan nas ajma'in Allah ya ce zan cika wuta ta jahannama da wasu daga cikin mutane da wasu daga cikin aljanai to wa'inda hukuncin Allah ya tabbata a kansu Allah ya tabbatar da cewa lallai za su shiga wuta sai ka ji suna cewa rabbana ya ubangijinmu kafirai wanda in an ce musu wala in sa'alu in an ce musu waye Allah suke lada da uzza wai yau su ne kuma a gaban Allah ta kwabe musu wai su ne suke cewa rabbana ya ubangijinmu Allah ta kwabe kenan haula illazina agwaina Allah wa'incan da kake gani mabiyan nan namu su ne wa'inda muka fatar. A gawainahum mun fatar da su ne kama gawaina kama yadda muka faci. Mu mun san ko in ce su, su sun san ba shiryayyu ba ne, da haka kuma suka nemo wasu suka fatar da su. Amma lafazin shi ne, ya Ubangiji yadda muke fatattu, to haka muka fatar da su kamar yadda muka ɓaci. da muka kira su mu ma ba mu san inda za mu kai su ba kawai shahiya ce da ka Allah kuma bautar da suka yi maka ba tilasta su muka yi ba kawai bayani ne muka yi musu muka jefa musu wasu wasi a cikin zukata muka kwatanta musu muka kwatanta musu shi yasa suka kyale gaskiya suka bi mu to Allah mu duk bautar da suka yi mana yau tabarra ana ilaika a gaban ka dai mun yi musu ba ruwan mu mun masu bara duk bautar da suka yi mana mu ba mu sani ba idan kuma ka ne mai gunki ya je gaban Allah da gunki to shikenan gunkin nan zai ce Allah wannan wanda suka bauta mana dinnan mu ba mu san sun bauta mana ba mu ba ruwan mu da su idan wanda ya bi shedan ne aka shedan zai ce musu to kai shedan yanzu ka san abun nan naka ba gaskiya bane ka kira mu kace mu zo mu bi ka muka bi ka kuma gashi ka kasa amfana mana komai sai ce bala ta lumuni wa lumu anfusakum kada ku zarge ni ku zargi kawunan ku na tilasta muku ni wasu wasi kawai na sa muku ban ce muku ni Allah bane me yasa kuka bi ni Allah ce tabarra'ana ilayk da haka mun yi walle walle tsakaninmu da kai tsakaninmu da su a gaban ka ya ubangiji Allah ka sani gumakan nan sun gumakan nan da muka bauta mu ba ruwan mu da su su ma gumaka su ce mutanen nan da suka bauta mana Allah ba ruwan mu da su shikenan an tashi a igiyar babu kamar yadda misalin yake misali ne yanzu wai wani mutum ya zo ya ce maka zai samu maka aiki a gwamnati misali sai ya dinga zuwa yau ya zo ma da wannan takardar da kuma ya ce cike kawo dubu hamsin za a gawa ne ka bashi ga wani fam ɗin cike kawo dubu ɗari biyu ai abu ya ƙara sama wannan kawai ka ji sanarwa an ce ai gwamnati ta kawo mutum ɗari kaza a cikin ma'aikatan nan da haka ana neman su ministry kaza za a ba su ofa su ci gaba da aiki sai kaga ato ai ga ma har fam ya kawo ma an ɗauke ka yi ka tafi kaje aka bi suna ba sunanka kuma gashi tsaya za a ci kana da wata hujja shi ma yana da wata hujja to haka ba za a yi da kafirai suna ta cewa su ne lahiran mata su ce duk abin da za a yi su ne to sai a je ka gane cewa ba su da daraja ko misala barai to shi yasa al'umman manzon Allah wajibi ne musamman a wannan zamanin da muke ciki hatta mu musulmi alhamdulillah wajibinmu ne duk wanda za ka bi ka san wa yake bi yanzu an daina bin malami haka nan da labari da ne in malami ya zo ya faɗi magana ba sai an ce daga ina take ba saboda in an ce ka nemo suwa suka fi tsoron Allah malamai za ka kawo to amma yanzu wannan lokacin ko za ka bi malami to ka ga shi kuma wa yake bi a daina amfani da fahimtar malamai to a ce ai malamin nan ya fahimto kaza to in kana son zaman lafiya to shi gunwa ya fahimto domin dai annabi alaihi salatu wassalamu shine hujja kuma ta kuma rasulu fa quzuhu wa mana ku anu kwantau annabi ne hujja shi kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallama he ban masahabbai karin bayani zamanin sahabbai zamanin tabi'ai zamanin tabi'ut tabi'i da waɗannan su ne masu ƙarin bayani amma daga wucewar ƙarni na uku duk duniya ta zama ne wa kake bi wanda ya sadar da kai da sahabbai suka sadar da kai da manzon Imam Shafi'i na cewa idan aka ce wannan magana ce ta Allah yake to abun da ke kan musamman wa ta'ata yace idan aka ce wannan magana ce ta sahabbai da manzon Allah yace to ita ma wannan sam'an wa ta'ata ne yace idan aka ce wannan bayanin sahabbai ne yace to su wannan in sun yi sabani sai mu zabi wanda muka gamsu da shi mu kyale wanda bamu gamsu da shi ba yace wa ma ba'adahum fahum rijalun wa nahnu rijalun yace duk wanda yazo bayan sahabbai in ya faɗi magana yanda yake namiji a ilimi mu ma maza ne a ilimi kaga ne mai Imam Shafi'i ke nuna ma ko malami ya zo da wata fahimta da wani bayani abin da zaka ce ba aka ramaka Allah wannan bayanin da ka zo da shi a wani littafi yake kuma ku kula da wannan musibar ta taho ku kula yanzu ana ta yaki ta mutane daga cikin malamai da idan aka samu duk garin nan malami ɗaya ya iya kawai ko ahalari a tabin shi duk abin da yake sai a ce ai mai ahalari ya ce da bala'i da musifa ta gangaro sai a ce maka ai shi ma mai ahalarin ai ba annabi bane shi ma yana iya kuskure sai aka kwashe mu daga gidan malaman fiqh ba shi da sai aka ce ka je ka nemi ilimin hadisi sai ka koma wajen ilimin hadisi kuma to nan ne tantagaryar rigima ce saboda wani abu ne wanda aka yi baka nan wanda ya ce ma an yi shi ma bai nan ko baka gane ba ya zaka shi hadisan manzo Allah manzo Allah gaban sahabbai ya faɗa kuma da ya faɗa gaban sahabban nan su sahabbai su suka san dalilin da yasa aka faɗi wannan misali nan kusa kusa na sha buga wannan misali manzo Allah alaihi salatu wassalam wata rana yana masallaci an yi jum haka sai manzo Allah ya ce duk wanda ya san ya ci naman rakumi a masallacin nan ya je ya saki alwala sahabbai kuma an yi wata walima da sai mafi yawa an ci nama raƙumi duk aka fita aka ji aka saki al'umma Allah wannan ba hukunci bane yanzu idan wannan babu wani bayani mu ma yanzu me zamu ce duk in ka ci nama raƙumi to alwalaka ta kare haka ne ko to da hadisi yazo sai a ce to a koma gun sahabbai cikin kuwa ne ne annabi ya faɗi wannan hukuncin a gaban shi sahabbai da yawa suka daga hannu sai wani sahabi ya ce to ni kuma ina da magana ya ce magana ta ita ce ya ce daidai kafin manzo Allah ya magana ne ce na shigo masallaci masallaci ya cika an yi sahu manzo Allah na bayani shi he tusa ta kuce ba da tusa ta kuce mai ce sai aka dinga toshe hanci ana kauda kai ana kauda kai an rasa wanda ya tusa da Allah duk wanda ya tashi nan waye shi ne yace sai nemo manzo Allah gobi ina jiran umarni daga annabi zai ce in sallah haka ne koko ya za a yi sai manzo Allah ya rufa mu asiri sai ce duk wanda ya ji nama rakumi je sa ko alwala ce ni aka rufa mu asiri da Allah yanzu wannan idan baka samu wannan bayanin ba in ka ci nama rakumi sai kai to sahabban ba su nan su da za su da su da aka annabin ya gaya mu aka hukuncin ba su nan kai kuma yanzu ka zo sai aka ce to malaman da suka yi karatun gun sahabban banza ne ba su gane komai ba yaushe za ka yi addini da yawa yana buga misali wuraren karatu suka ake cewa ga hadisai nan guda biyu nan a bulugul marayi wannan hadisin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ne ce duk wanda ya shafi zakarin shi wanda ya shafi zakarin shi ya saki alwala kuma sai wani mutum ya zo ya ce ya rasulullah na shafi zakarina sai manzo Allah ce ba komai tsoka ce daga cikin tsokan naman jikinka to kai yanzu dan shekara dubu bayan annabi ya zaka yi kin annabi ya ce duk wanda ya shafa ba komai nan kuma ya saki alwala nan kuma ya ce tsokar jikinka ce ya ce to a koma a tambaye sahabbai su ne malaman fiqh su ne farkon malaman fiqh sai aka ce oho ku ba ku nan ne akai mu ai gaban mu akai wancan wanda ya zo ya ce ma annabi mutum ne ya shafi zakarin shi ya ce ya je ya sake alaura ce wani matashi ne har sai da suka faɗi sufa suka ce mai sufa kaza kuma matashi ne wata mata ce ta wuce sai sha'awa ta kama shi sai ya ji zakarin shi ya miƙe sai ya shafe shi idan aka shafi zakari da sha'awa alwala ba ta walwale ba sai aka ce to wancan da annabi ya ce ma tsokar jikin aka ce oho tsohon nan ne wane shi sha'awar shi ma duk ta tafi ai ko wannan ne wani shine yazo ya ce mu annabi shi dan ya shafi zakarin shi ai bai da wata sha'awa shi yasa manzo Allah ce ai kai wannan ya zama tsoka daga tsokar cikin ka idan Allah kai yanzu idan ba malaman fiqh sun maka bayani ba yaya to yanzu wajen biyayyar nan abinda aka fara yi mana mu ɗaliban ilimi sai aka fara raba mu da malaman fiqh ɗalibi in zai zo ya fara karatu abin da yake hankoron kawai malam ya ce ya ɗauko sahihul buhari ko ya ɗauko sahihu muslim wai yana jin kunya ma a ganshi littafi da littafin da bai da kaurin bango ba ka muke ba to yanzu an ci nasara a raba mu da fiki in ka zo fatawa da mu nan ƙasar da an ce imamu maliku ya ce kaza ba ma an ce maliku ba da an ce mai fikihu ya ce kaza shi kenan na ake fara amma sai a ce imamu maliku to shi imamu maliku ai ba annabi bane ba ma sahabi bane amma dai ka san kowa sahabi bane ya fika daraja kuma ya fika ilimi kuma annabi ya faɗa zai zo kai ko ko kasar ku annabi bai faɗa zaka zo balle a ce zaka to da haka ƴan uwa wannan zamanin namu yanzu ba malami ake yi ko malam ba washe ma na ce wai wai kai amfani da faɗan malam amma kada kai aiki da aikin malam yau in ka buga nan an ce maka kaza to gobe kuma da wani malami ya sai ya ce maka kaza yanzu misali bari mu buga muku wani misali game da saki da da an ce mutum ya saki matar shi saki uku akwai wani mai magana mai aure sai a ce ai ta saku kawai ba wata magana sai ta yi aure ana nan ana nan ana nan da abu ya fara gangarowa sai aka fara samun ɗaiɗaiku masu bin mazhabin Ja'far ya ce a to ai wannan ba hadisi bane sai na umar ne ya ce kaza ana a kai ba haka bane to yanzu masifar ta gangaro har cikin mu sai a ce ai idan mutum ya saki matar shi saki uku in dai haushi ta bashi to saki ɗaya ne ai annabi ya mai da aura haka ba muke yanzu wai har sai ka samu wai malami musulmi dan dariƙa wai yana ɗauka wannan fatawa wai yana mai da aure bayan an saki ai sayyidina umar ne yayi wannan ba annabi ba to ba shi bane annabi ce alaikum bi sunnati wa sunnatul khulafa'ir rashidina bai ciki ne lokacin da wannan hadisin na saki uku zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kahin kaji mutum ya saki matar shi ma da wuya to wata rana da tun daga alqur'ani yace at-talaqu maratani fa imsaku bi ma'rufin aw tasrih ihsan kawai sai wani mutum matar shi ta bata mai rai kawai sai yace mata na sake ki saki uku sai aka zo aka ga manzon Allah maza Allah fuskar shi ta yi ja jijiyar wuyan shi ta tashi ce a je masallaci aka je masallaci maza Allah ya hau mimbari ya hudu ba ya yabo ga Allah ya bayan ya gama ce ayyul abu bi kitabillahi wa ana bal asfaqisu yanzu ko ran kayin wasa da littafin Allah tun a gabana ba koma zuwa ga Allah manzon Allah yi ta faɗa ce wannan abun wa shi yahuda suka yi aka halakar da su kawai sai wani sahabi ya tashi ya zara ta kudu shi ya rasu labarin jin kashe makashi da Allah wannan mutumin abin arziki ya Allah ce ka kyale shi shi to tun da ya riga ya yi wannan sakin a bar shi saki ɗaya ne to wai wannan hadisin da annabi ya yi faɗa jijiyar wuyan shi ta tashi wai shi ne yau in wani sakar ya saki mata shi kuma wani sakaran malami wai kuma ya zo ce wai saki ɗaya ne ba a tunanin yanzu an yi wannan annabin zai faɗa a yanzu kai ba za ka shirya da mutane ba sai dai ka dora su inda annabi zai faɗa kuma sai na umar ya tara sahabbai ce to jama'a annabi ya wuce saki uku yana a matsayin ɗaya amma fa yanzu mutane suna gaggauta wani al'amari wanda Allah ya ba sauƙaƙawa a cikin shi yace da haka ni ina ganin tunda mutane sun mu Allah gaugawa mu zartan musu da gaugawarsu ya tara dukkan sahabbai sayyidina Usmanu na ciki sayyidina Ali na ciki sa'adu na ciki sa'idu na ciki duk wanda kake takama suna nan aka ce to tunda haka ne duk wanda ya ce ya saki matar shi saki uku ta zarta saki uku to kai kuma ya kazo duk kai pandemic din tun daga sai na Umar har karshen sahabbai kace dukkan bata saki kai tunda annabi ya faɗa kai ma ka hau kan faɗa saki ɗaya ne to kai cikin mahaukata ya sunan ka da haka ƴan uwa wannan zamanin yanzu duk abin da ya taso ma kakkai kici kicin bin malami a abin abin da alkur'ani da hadisi ya ce in malamin ya tabbatar da shi ka bi don shi ma ɗan bi ko akwai malamin da ƙur'ani ke bi ko akwai malamin da hadisi annabi ke bi to duk abin da aka yi ka rinka auna shi in kana auna shi gwargwadon saninka in matsala ta zo irina ne ahalari kaɗai ka iya to in matsalar ba ta cikin ahalari to sai gun malamin da ya san iziya Allah shiga ta malam matsala ce kaza kaza me aka ce a iziya abinda ya gaya maka amfani da shi amma kana iya tambayan matsala a halari ka tambayi malami musamman ya wayannan masu masu karatun kwali ka tambayi mutum malam ina cikin sallah sai na tuna ban yi sallar baya ba abinda ka tambaye kenan me kuka ce ma a to sallah ta baci sai ce ma to a cikin sharhin sahihul buhari a mujalladi na hamsin al'imamu wane na ƙasa kaza ya ce kaza a cikin sai shirin musulun al'imamu wane na ƙasa kaza ya ce kaza rabin islamiyya ta ce kaza yalla kai wannan shirin kake nema kai da kake nema me hukuncin sallar ka aima hukunci kawai to an dinga to wani imamin ma an haɗe shi aka ce to ga miliyan ka maimaita sunan shi ba ka iya wancan ya ce kaza wancan ya ce kaza wancan ya ce kaza shikenan an rikita ka kara inda zaka wani ya taɓa yi wani malami irin wannan ta duk malami ya gama jaye-jaye ce malami wannan jaye-jayen ba shi nake so ni me ya hukunci na kawai ka gaya musu to da haka zamanin mu ƴan uwa ban ban ce za a yi mana irin yanda za a yi makafiran nan ba amma da yawa wanda za su tashi lahira sun bi wasu malamai su gane wannan malamin sun dora su akan bata ne to malami ya dora su kan bata yana kokarin ya kwaci kan gaban Allah to kai kuma dan bi yaya shi yasa mu yi kokari kada sai mun je layara mu dinga irin wannan dace dace wanda kafirai suka yi ba su da madafa ba su da makama ba san wanda suka yi ba duk wanda za ka bi ka bi shi ala basirati in ya ce Allah ya ce annabi ya ce ka bi an tambayi imamu ko imamu ahmad ne aka ce mai agaram kalla wani mutum ne za a iya zuwa a yi mai tambaya ta addini ya ba da ya ishtihadi ya ba da fatawa sai jin sai mai tambaye shi agaram kalla wanda ya haddace hadisi dubu ɗari da sanadin shi zai iya yin ishtihadi ya ba da fatawa hadisi dubu ɗari ko ba kawai kala rasulullah irin karatun majmu'u ba majmu'ul bahrain ba a'a haddathana wani tun daga nan kanka malami na wani ya ga mai shi ko malam wani ya ga mai shi haka je kan buhari ka kama haddathana buhari har zuwa kan abu hurairah sai ka haddace wannan dukkan hadisi daya ke yace to irin wanda ya haddace wannan hadisin zai iya bada fatawa yace to kai wannan almajiri ne neman karatu sai to aka ramu kalla mai hadisi dubu ɗari biyu ba ya ce eto shi ya fara fahimtar karatu zai san wasu hadisan zai ba zai san wasu ba so to hadisi dubu ɗari uku ce to muna ƙaunar wanda ya haddace hadisi dubu ɗari uku da isnadi za a iya mai tambaya ya ɗauko wannan hadisin da wannan ya haɗa ya ba da fatawa to mu yanzu ai maka tambayar ba ma ka gane inda aka duha ba sai ka ce ai kaza ne to wannan fa idan ya je aikata banna akram kallah zunubi bana kanka to da ka wajibi ne a san wa'inda za a bi dan kar sai ka je layara kai ta dahe dahe mutane dai ga sanan kala kala yanzu baka da wata aqida wata ba ta da kashe kashe in izala ce ga sanan in tijaniya ce ga sanan in ƙadiriyya ce ga su nan in na kashafan kowace ɗariƙa da ka shiga ciki ya ka iske yadda ka san ɗakin gona wancan ya tsara nashi wancan ya tsara nashi kuma din an taho sai a ce mu ɗaya aiki da ka ƴan uwa mu yi ƙoƙari in za ka bi malami ka san akan me kake bin shi ba kana bin shi kan san zuciyar shi ba Allah ya gyara mana قال الذين حق عليهم القول ربنا هؤلاء الذين أغوينا أغويناهم كما غوينا كبرأنا إليك Allah mu dai mun kubuta gare ka ma kanu iyana ya abudun wa'annan mutane ba mu suke bauta mawa Allah ba ruwan mu da su ba mu ce su bauta mana ba da haka in kafirci suka yi to kafircin suna kan su kai maka hukunci na'am وقيل ادعوا شركاءكم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم ورأوا العذاب لو أنهم كانوا يهتدون وقيل ادعوا شركاءكم sai a ce masu to ku kira abokan tarayyar naku ku kira gumakan naku ku kira allolin naku waɗanda kuka bauta mawa koma bayan Allah fada'uhum sai su kira su lata uzza hubal wa fir'auna da mutanen shi waye shuru kowa ya doke walam yastajibu lahum ba za su iya amsa musu ba Allah subhanahu wataala ya ce wa ra'ul azab kuma gashi a lokacin su wa'annan kafiran fa sun ga azaba a gaban su lallai lallai idan ba su kawo wa'annan mutanen ba to gidan wuta za a kai su law annahum kanu yahtadun Allah ya ce wannan misali ya isa ga mutane da sun kasance za su shiru ko kai ne yanzu a duniyar nan ka zo ka bi wani bataccen malami ko wani bataccen shugaba ka bi shi sai an je wata makwara an datse ka a ce ina shugabanka a ce idan baka kawo shi ba sai ka ji a jikinka kawai ga kana akram kallah ana magana shi kuma yana ƙara sauri sai kaga yana kokarin ya tsaye ɗan asfaras ya hau yaya to a duniya fa kenan shugabanka in ya juya zai gudu ya bakka ya koyi ina ga kuma lahira Allah ya ce to wannan kadai a nuna ma waɗannan kafirai wannan lamarin cewa idan suka je lahira za su kira shugabanninsu amma shugabannin ba su isa ba za su ansa musu ba wannan kadai ya isa su bi Allah da sun zamo shiryayyu masu bin umarnin Allah masu kiyaye iyakokin Allah Allah ka ba mu ikon bin ka na'am ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين فعميت فعميت عليهم الأنباء يومئذ فهم لا يتساءلون Allah subhanahu wataala ya ce wa yawma yunadihim ranar da za a kira su su kafirai kenan ranar an ce ra shine ranar tashin alkiyama fa yaqulu sai Allah ya ce ma kafirai ma za ajabtumul mursalin to manzanni na da na aiko a wajen ku da wace irin kalma kuka amsa musu to idan aka tambayi kafirai a wajen Allah cewa me kuka ansa wa manzanni to sai su yi ta waje-waje sai su ce mu ma ja ana min bashirin wala nadir Allah mu wani mai gargadi bai zo mana ba wani mai bishara da rahama bai zo mana ba to anan ne kuma Allah zai kafa kotu tsakanin annabawa da kafirai sai Allah ya ce misali dauki annabi Nuhu shine farkon manzo Allah ce to kai Nuhu mutanen ka sun ce na aike ka ka ce mun ka shekara fiye da dubu kana kira to sun ce baka zo ba kana da hujja Allah zai tambaye kuma ya sani saboda tsananin adalcin Allah Annabi ne ce Allah na na sanar da su a mu baka sanar da mu ba a Allah ce to kai tunda ka ce ka sanar da su ina shaidar ka sai ce to Allah ba su da ne zamani da su ba waɗanda suka zo ƙarshen zamani al'umman masoyinka annabi Muhammadu sun san na isar da saƙo. Ceto ko kun ji na bayan ku sun san ce su ba kowa. Ceto kun yadda da al'umma annabi Ibrahim suke ba san su ba. To annabi Musa ba san su ba, annabi Isa. To kun yadda da al'umma annabi Muhammadu? Eh, su ne wa'incan ya nuna ma a wani falale in su ne wa'incan an ce su ne shugabannin al'ummace duk abin da suka faɗa mun yadda Allah ya ce ku al'umma annabi Muhammadu ku zo ku shaida annabi Nuhu ya ce kun ji labarin an aiko shi sai a kira shi gabanin mu ya labarin annabi Nuhu ce eh kwarai kuwa mu har sura ma muke da ita suratu Nuh inna arsalna nuhan ila qaumi ai ta faɗa ku ji abin da suka ce to Allah tun da sun riga sun faɗa ko mu muka ce a kawo sannan mun yadda tukunna ba za a yi hukunci Allah ya wanke annabi annabi Nuhu alaihi salam su ma duk da aka kuma mu ma sai a ce to ku kuma dan da ya ƙara samun companin din shaida to ku kuma wannan ayin da kuka karantawa ya zo muku da su ai mun san wanda za mu ci da mun ce sai Allah ce an gama magana ai shi ban tuhumar shi an gama magana kenan yau mala ya kuzi lahun nabiya to haka fa za a yi ta annaba kowane annabi da an ce sai a yi musu ƙarshe sai manzo Allah shine zai walwala rikici to da aka tambaye su dinnan me kuka an samu manzanni Allah ya ce fa amiyat alaihim al-anba'u yawma duk wasu labarai a wannan ranar da za su bada hai su fashi sai su shiru sun ce ba a zo ba an zo sun ce ga shaidarsu shaidarsu ya faɗi gaskiya dole a shiru Allah subhanahu wataala ce fahum la yatasaalun saboda wannan tashin hankalin da suke ciki ba ma su iya tambayar junan su Ibn Kathir yake cewa wannan ma za a jabtumul mursalin dinnan yace tambayar da za a ranka yi ce a cikin kabar tambayar nan mai fuska biyu ta farko ma rabbuka wa ma nabiyuka wa ma qiblatuka ko wa ma dinuka ko akwai ma mai kare wa ma ikiwanika wa ma ummika wa ma abuka waye waye wannan dai ba hadisi bane idan aka za a da mutum an kwantar da shi kabari mun gama rufe shi an sa kasa in irin mu ne masu addu'a mun addu'a in mun addu'a ne an ce an gode kowa ya kama gaban shi an baka da halinka to in ta mala'iku guda biyu za su ce man rabbuka waye ubangijinka in an yi sa'a mu'mini ne ka faɗi waye annabinka ka faɗi me addininka ka faɗi to shine wannan ma za a jaktubul mursalin wani hadisin kuma wanda Buhari da Muslim sun rawaice shi da an je an rufe mutum an gama lokacin da mala'ikun za su zo kabarin za su zo ne tare da manzon Allah kowa in dai tun al'umma annabi kake musulmi ko kafiri in ku tiriliyan kuka mutu to idan mala'ikun nan guda biyu suka zo to kowanne in ya zo wajen mutum ɗaya za a gan shi tare da annabi a mala'ikun ma suka karkasu balle annabi ina fa an fahimci karatun da gizo a gizo watakila wani ce to ai annabin guda ɗaya ne an mutu a hutuwa an mutu a ghana an mutu a lagos an mutu a waye sai ce maka a injin annabin ne guda ɗaya amma annabin da yawa yake yanzu wannan ai karatu muke yanzu wannan karatun da muke watakila live ne yanzu haka wannan can Nijar yana gani na wani na Lagos yana gani na wani na Ghana yana gani na wani na Morocco yana gani na to ni nawa ne To amma ya naka su da yawa to ni ma naka kasu balle ya gane karatu ai sallallahu ta'ala alaihi wa sallam to da mala'iku sun zo cikin kabari tambayar da za su yi maka za su ce maka ma kunta ta kuli fi hada wajen me kake faɗa game da wannan mutum kana waiga sai kaga manzon Allah sai sai ka ce ashhadu annahu abdullahi wa rasuluhu na tabbata bawon Allah ne kuma annabin Allah ne sai shikenan bukata ta yi sai su bude kabarin ka dama hagu kudu arewa a bude ma wanda ga aljanna a ce ita kwanciyar ka sai ranar kiyama suka ce to amma da an ce ma kunta ta kula fi hadha rajul me kake faɗa game da wannan mutum to a kula kama ya kula nas ina faɗa ne irin yadda mutane suke cewa an san da mutane ke cewa ko mutum ne kaman kowa zai ce to ranar kiyama ba ko shi ma ambulan ne shi ma kaza ne kaza ne to la daraita wala talaita baka san annabi baka karanta daraja annabi a qur'ani ba hadisin buhari ne ba ba jawahirul ma'ani ba la daraita wala talaita baka san annabi ba ko baka karanta daraja annabi ba an ce sai su dau wata guduma su buge mutum tsakanin idanuwan shi shine goshin shi daga nan sai su takura kabarin shi a bude mai wanda shi na wuta ila yawmul qiyamah haka ibn kasir ya ce ma za ajabtul mursalin ana nufin wannan tambayar da za a yi mutum a cikin kabarin Allah ka kiyaye mu na'am fa amma man taba wa amana wa amila salihan fa sai an yakuna min al-muslimin Allah subhanahu wataala saboda rahmar shi da kanshi da jin kanshi tunda yayi magana azaba ta halakawa da irin halin da kafirai za su shiga kada kafirin ya ce to an kulla kofa Allah ya ce a'a har yanzu idan mutum ya tuba zan yafe mashi ba amma manta ba amma wanda ya tuba daga shirka da kafirci wa amana yayi imani da Allah subhanahu wataala kikkiawan imani wa amila salihan kuma ya aikata aiki kikkiawa fa asa wannan ya tabbata wannan asa malaman tafsir kamar ibn kasir a a ya wannan imamun nasbi daga jawa daga cikin malaman tafsir sun ce shi a cikin qur'ani ba ba su fa asa din nan ba ya kusanta ba a ta haƙaƙa ya tabbata duk wanda yayi wannan an ya kuna min al-muflihi ne zama daga cikin masu rabauta yanda za ku gane abin kamar yanzu misali ɗalibi ne a makaranta sai aka ce ma ɗalibi duk ɗalibin da ke zuwa makaranta bai latti ya zo aka yi jarabawa ya ci ɗari bisa ɗari to wannan watakila zai iya wucewa ajin gaba to me amfanin zuwa makaranta kenan da cin jaraba babu to na Allah ya kawo shi ya ce wanda ya tuba yayi imani ya aikata kyakkyawan aiki to watakila zai zama cikin masu rabo to me amfanin wannan to shi yasa malamai suka ce fa asa din nan a ya tabbata ne tabbas zai kasance daga cikin almukulihi da masu samun babbar to nan Allah ya magana su ba inna Allah yuhibbu tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin tuba ita ce ginshiki a cikin addini baki daya babu abin da ɗan adam zai yi tsakanin shi da Allah wanda zai samu kusanci nan da nan kamar tuba shi yasa zaka ji Allah subhanahu wataala yana kira wa tubu ila Allah jami'an ayyuhal mu'min ku tuba zuwa ga Allah ku tuba zuwa ga Allah inna Allah tawwabur rahim Allah mai amsa tuba ne mai jin kai kenan nan mu ma musulmi Allah ya buɗe mana kofa duk abin da kake aikatawa na laifi kowane iri ne to in ka tuba Allah zai yafe maka mu kalli rayuwar sahabbai da manzon Allah wani sahabin idan aka gaya maka irin abubuwan da ya gaji da musulunta kai kanka in yazo ce zai musulunta zaka ce ya ce ba ka gudu wata rana wanda ga cikin manyan sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah na cikin jawabi sai imani ya kama shi kawai sai ya tashi sai ya zo gaban manzon Allah ya tsaya sai ya fashe da kuka je yanke jiki ya faɗi har sai da kukan shi yasa ƴan uwan shi sahabbai suka yi kuka manzo Allah ya lallashe shi ya lallashe shi yace me ya dawo maka wannan hali sai ya rasulullah na halaka Allah ba zai gafarta mani ba manzo Allah yace to me ka aikata yace ya rasulullah Allah ba zai gafarta mani ba yace duk abin da ka aikata Allah ya gafarta maka innal islamu yajibu ma qablahu musulunci yana rushe duk abin da ya gabace shi sai a ce Allah ya yafe mu yace ya yafe bari ka ji laifi na Rasulullah yace mun kasance cikin jahiliya babu abin da muke sha'awa irin kwanciya da mata amma babu abin da muke kyama irin haihuwar ƴaƴa mata yace wata rana muna zaune da abokaina sai aka yi mun bushara matata ta haihu amma saboda sanin hali sai aka ce mun namiji ta haifa yace abokaina suka yi mun murna suka yi mun kyaututtuka suka bani na tafi gida yace ina zuwa kawai sai matata ta kimi ko mun ken ne juyin duniya sai take ce mu kullu alqawli kafin ba kai ce sai na gane mace ce za ta haifa sai kawai sai na zara ta kuɗi yace ko ki bani ita ko in same ku duka tace wannan matar Allah ya sharba wannan matar da yake jaruma ce ce sai ta hada da ni da takobi na ta hade mu baki sai ta kwace takobi takobin ta dawo hannu ce to ni kuma kai mun alƙawari ko kuma in sare maka kai yace to tsoron takobin ta yasa ne mata alƙawari muka kulla amana da ita wannan yadda ta haifa ba ci na ba sha ta ba sutura ta ba komai nawa inda yadda kawai yadda ce kuma za ta kula da abinta muka yi alƙawari yace ta kai ni wajen gunki na rantse da gunki shi ana nan yarinyar nan ta ɗaga ta ɗaga ta ɗaga har ta kai munzalin ta yi wayo ita duk lokacin da na shigo gida yarinyar nan ta zo za ta tarbe ni sai in zara ta kuɗi ita har dai yarinyar nan ta je na gaishe ni ita to sai shaidan ya sawwala min cewa to an ka kyamace yarinyar nan ba lokacin da zaka samu kashe ta ka jawo ta aji shi na kai ga duk abubuwan tsaraba da kyautata ina ma yarinyar nan har ta saki jiki da ni wannan sai na ce ma mahaifiyarta ina son ki bani yan nan tawa zan tafi da ita wani biki wanda an ce kowa zai tafi da ɗan shi ta ce kada ka yaudare shi ba zan yaudare ki ba na rantse maki da gunkin da na rantse maki ba zan kashe ka ba ya ce ni ko ƙarya nike so nike in sai in kashe ta kawai ta ishe ni ya ce muka aka sa rana mahaifiyar nan ce mata ado yace na dauke ta yace yarinyar nan tana mahaifiyar ta ban kwana mahaifiyar na kuka tana ce mun alƙawarin da ke tsakani na da kai da guri yana ba zan ci shi ba yace da muka tai daji na je wani guri na tsinkan ma yarinyar nan da binai na zaunar da ita yace kawai na koma can cikin wani lungu da ya ta tona rami yace har sai ta kai ga idan na watso ƙasa bai hannuna bai iya kaiwa sai dai ƙasar ta koma ya ce na zo na iske yarinyar nan har ta ci da binan nan ta yi bacci ta sai na sungume ta ta ina sunguma ta kawai ta faka ce baba tafiya za mu ce tafiya za mu ta ce to na ga ƙasa ji ta ɓata ma kai ya ce ta rinka kakkaɓe mu ya ce na je na kama ƙafafuwar da na jefa ta cikin ramin nan taka ya ce kafin ta kai ta juyo ya ce baba alƙawalin da kai da tsakanina da mahaifiya ta ka tuna shi ya ce amma wannan bai hana in tura mata ƙasa ba sai da na rufe ta kawai na shigo na dawo gida ce ya rasulullah wannan laifin shi yasa ni kuka bayan na musulunta kuma na tabbata Allah ba zai gafarta mana ba manzo Allah ya ce ina maka bushara Allah ya gafarta maka da Allah yanzu ya kaji labarin limamin masallacin ku wannan za ku karabin shi sallah ko da ya tuba amma ne Allah ya yafe ga hadisin wanda ya kashe mutum ɗari har da wanda aka ce malami ne duk ya kashe amma Allah ya anshi tubar shi to Allah na jawo hankalinmu yana nuna mana tsakaninmu da shi duk abin da za mu aikata kuma ran kaleman tuba Allah Allah zai yashi shi ko sauran tuba na farko sune abu hudu yin da na sani alƙawarin ba za a koma ga zulubin ba kuma nan take kika ƙara aikata zulubin in kuma haƙƙin wani ne ka ɗauki haƙƙin shi ka maida mashi in kai wannan tuba ta tabbata tsakaninka da Allah kuma kai ta istighfar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce da bawa na zai je mu ranar kiyama ya cika kasar nan da zunubi amma kuma ya gamu da ni bai shirka kuma ya nemi tuba ya tuba Allah ce zan yafe mai kuma zunubin zan mai da shi kyakkyawa in bashi rana duk Allah ce wa laika lillahi badil la sayiatihim hasanat da kanan kaga sharadin shiga cikin muflihun akwai tuba abu na biyu akwai amal salih kyakkyawan aiki illa man taba wa amana shine na biyu imani ka tuba in ka tauci ne ka tuba kai imani ka dena in saban Allah ne ka tuba kai imani ka dena sai amal salihu kyakkyawan aiki shi kuma amal salih a dunkule shi ne dukkan abin da Allah ya yi umarnin a aikata kamar a aikata shi shi ne amalin tsari in ka yi sallah ka yi nafila in ka yi azumi ka yi na nafila in ka yi zakka ka yi sadaka in ka je hajji ka rinka umara ka kyautata wa makota ka kyautata wa ƴan uwa ka mutunta zumunta ka yafe wa ƴan uwa ka yi rangume a cikin dukkan lamura to duk wani abu mai kyau shine amalin tsari wanda a cikin amalin salih din nan akwai mutumin da mun sha karantawa a hadisai kawai karo ce ta shayar da kare ruwa Allah ya gafarta masa karuwa kazo ko an ce karo ya ce Allah ya kyauta ai an santa ko da ke kama daki ke sai sai za abin ya sauki ba kowa bane ya san karo ga abubuwa nan da yawa da yawa da yawa na aikar alkhair to shar'i idan mutum yana waɗannan abubuwan to zai zama daga cikin muflihuna masu samu farahu su ko muflihuna Allah shi ya ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihuna Allah ka sanya mu cikin su na'am wa rabbuka wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yaqtar ما كان لهم الخيرة نعم سبحان الله وتعالى عما يشركون to bayan wannan Allah subhanahu wataala ya faɗi wannan kuma sai Allah ya koma yana ƙara ba da ansa ga irin maganganun da kafirai suka yi akwai Walid bin al-Mughira babban kafirin nan Walid bin al-Mughira wata rana an zo an yi wani zama na Makka da manzon Allah da sauran manya-manyan mutane an tattauna. Bayan tattaunawa ta tafi ta tafi ta tafi, sai wani ɗan mugira ke ce manzo Allah, to wai kai da kake cewa Allah ya aiko ka. Mu abin da muka sani a tarihi Allah na aiko annabi ne a wata babbar alƙarya. To amma yanzu Allah ya rasa inda zai aiko annabi sai a Makka, tsibiri ɗan ƙauye mutane ba yawa. ya rasa inda zai saukar da alkur'ani sai a me ya hana ma da zai saukar da qur'ani ya saukar da shi a cikin manya-manyan alƙaritu guda biyu faɗin wannan manzala ya bai ce mai komai ba to ana cikin wannan kawai sai ga mala'ika ji kawai sai ya zo da wannan aya wa rabbuka ya khaluqu ma yasha ubangijinka ya khaluqu ma yasha shine wanda yake halitta abin da ya so wa yaktaru kuma shine yake zaba abin da yake to ne ya khluqu ma yasha wanda daga cikin malaman tafsir kamar mai yahul bayan ya ce ya khluqu ma yasha dinnan shine annabi Muhammad manzo Allah sallallahu alaihi wasallama shi kadai Allah ya halitta in dai halitta ce guda ɗaya za a ji magana gingira in dai halitta ce guda ɗaya to annabi kadai Allah ya halitta duk wani abu da ka gani shi kuma daga jikin annabi aka halice shi kamar yanzu misali sai ka ga wata katuwar mota ta ɗebo mutane da yawa dala idan aka tashi shin fasinja za a gode mawa ko direba direba to direban annabi Muhammadu kenan duk wani asalin ka'ira to ko menene na duniya to da Allah ya annabi shi kaɗai to kuma cikin annabin sai ya rinka ɗiba yana wa'annan abubuwa akwai hadisin jabir na a cikin al-mustadrak akwai shi akwai isnadin shi ma na gani a cikin wani littafi al-haqiqatul muhammadiyya wata rana manzo Allah yana zaune da jabir ce ya jabir wai shin ka san ko menene farko abin da Allah ya fara halitta jabir ce Allah da annabi kaɗai suka sani ce to jabir hasken annabin ka shi Allah ya fara halitta yace daga hasken nan Allah ya kasa hasken hudu yayi sama da daya yayi kasa da daya yayi ruwa da daya yayi wuta da daya na wutan nan kuma ya kasa shi hudu yayi kaza duk dai abin da kake gani da wannan hasken Allah ya shi to yanzu da Allah ya kace to kowane haske ya shige ya koma duk ina zamu koma cikin Annabi Muhammad wa Allah ya halitta kenan Annabi Muhammadu shi kadai shi Allah ya halitta duk sauran halittun kuma an yi su ne da Annabi shi yasa ya khaluqu ma yasha Allah yana halitta abin da ya so kai daga ganin yanda ya halitta Annabi ka san kawai haka Allah ke so ya yi shi kai mutum guda daya amma ya fi sama ya fi ƙasa ya fi al'arshi ya fi kursi ya fi ka'aba ya fi aljanna ya fi wuta ya fi mutane ya fi aljanai ya fi kowa ya fi komai shi kadai ka san in ba haka aka so a yi shi ba ai da hai a famma wasu ya khluqu ma yasha ke wa yaktaru kuma Allah wannan halittar da ya ta annabi yana zaɓan mashi zaɓaɓɓu ya haɗa shi da su Yarul bayani ya ce nan gun ya kataru ɗin na ya ce su ne sahabban annabi maza Allah yana cewa inna Allah ikhtarani wa ikhtarani ashabi yace ni dinnan Allah ya zabe ni kuma ya zaban mun sahabbai faman ahabbahum fadihu bi ahabbahu duk wanda ya so sahabbai saboda so na ya so su waman abgadahum fadihi fadi fadi gogozi abgadahu dai wanda kuma ya kisu to dan ni ya kisu haka nan wasu kuma malaman tafsiri suka ta inna Allah halaka Muhammadin wa ikhtara lahu ansar Allah ya halitta annabi ne sai kuma ya zaɓan mai mataimaka su ne dai wa'annan sahabu haka nan wasu malaman kuma suka ce a abinda Allah ke nufi Allah ya halitta annabi kuma sai ya zaɓa daga cikin bayan shi sai ya zaɓi masu imani waɗanda suka yi imani da shi wannan shi kuma ana magana ne tun kan alamar zarri abinda ake ce ma alamar zarri duk halittar da Allah zai baki ɗaya, Allah ya yi ta ne kamar ranar fyaɗin dawa. Ranar fyaɗin dawa idan aka ji ana ta fyaɗa dawa, da barcin tuna, ko da irin mai jajajajen nan, da wanda ba ta cika ba, duk ba bugewa za a yi ba. Amma ina za a tantance, wajen shiƙa. To da Allah ya halitta baki ɗaya mutanenmu da aljanunmu, mala'ikunmu, kannukanmu, jakanmu, aladunmu, mu kowane kasance shi duk haka aka yi mu cakuɗe to da Allah ya yi mu sai ya dinga fiddawa sai ya fidda mutane sai ya fidda dabbobi a cikin dabbobin da sai ya fidda aljamada sandararrun abubuwa irin dutse da sauransu haka nan kuma Allah subhanahu wataala bayan ya gama fidda su a cikinsu kuma a jikin mutane kuma sai fidda aljarai bayan aljanan nan a cikin mutane da musulminmu da kafiranmu muna cakuɗi sai Allah ya fidda kafiran ya aka ban musulmi kaga dai ana tacewa da ya ban musulmi a cikin musulmin kuma sai Allah ya ware munafikai su kuma sai ya fidda su gefe a cikin musulmin kuma sai ya fidda al'ummatai al'umma annabi Adam al'umma annabi shi annabi Nuhu har zuwa annabi Isa ana tacewa a cikinsu da aka fidda al'umma al'umma dubu ɗari da dubu ishirin da dubu hudu a cikinsu kuma ya tace wasu guda ɗari uku da sha uku ya ce sun fi wa'inca su ne na manzanni a cikinsu kuma ya ware wasu ishirin da biyar na annabawan da wajibi ne kowa ya san su a cikinsu kuma ya ware wasu guda biyar na ulil azumi min rasuli a cikinsu kuma ya ware wata guda ɗaya hayar ummatin kukur jallin nasu ita ce al'umma annabi Muhammad to shine ya khaliqu ma yasha wa yaqtaru to da Allah yanzu kai kalli inda ka biyo bai yi ka cikin duwatsu ba bai yi ka cikin jakai ba bai yi ka alade ba bai yi ka kudin cizo ba bai yi ka sauro ba ko ya sa ka cikin mutane wannan bata isa baiwa ba a baiwa fada ya ga dama ba zai fir'auna ba sai a wannan hijira kuma ya ce kai ne bai yi ba ya ce dai ka ji labarin fir'auna bayan nan da ya zo yanzu ya yi mu al'umma annabin ga kiristoci ga yahudawa ga maguzawa yadda kake kusa da maguzawan nan mala ya kake tunani da baya kawai ka gan Allah ya kaba ma guje ba sai ya ce ba zan yi ka haka ba a cikin al'umman ma bai yi ka ba ma guje ba bai yi ka kirista bai yi ka ba yahudi ba sai ya ka musulmi bayan kuma a musulmin ma a al'umma annabin kuma sai yake yayi ka sullatin min al-awwalina wa sullatin min al-akhirin wanda yanzu mu aikin mu manzo Allah ya ce idan kai aiki daya ka bi sunnan annabi guda ɗaya to Allah zai baka ladan shahidi na zamanin manzon Allah guda biyu manzo Allah ya ce idan karshen zamani yazo wanda ya riko da sunnata yana da ladan shahidi guda 100 a wata ruwaya guda dubu sabai suka ce to shahidan na zamanin su koko na zamanin mu yake na zamanin ku yanzu ba za ni buɗe baki ba nan da yamin ɗan awoyi to idan ka ɗauki dabino guda ɗaya ka kuda wacce zan yi buɗe baki irin buɗe bakin annabi ka ci irin yadda annabi shi to za a baka lada kamar sahabi ɗari ne suka yi buɗe baki ba zaɓe ka ba ba a girmama ka ba to waya taru kenan Allah yana zaɓa yana zaɓa wasu kuma malaman suka ce a waya taru ɗin nan a cikin sahabban da Allah ya zaɓi sahabban nan guda hudu wanda annabi ya ce su ne halifofin shi sai na abubakar sai na umar sai na usman sai na ali wasu kuma suka ce a asharatul mubashiri da ake nufi to duk dai fahimta ce daban-daban amma dai ko menene wa yaktaru kuma Allah subhanahu wataala yana zaɓa daga cikin bayan shi ma kana lahumul khiyara su kafirai ba su da damar yi ma Allah zaɓi a cikin lamarin shi subhanallahi wa ta'ala shine ko Allah ya girmama kuma ya ɗaukaka a cikin lamuran shi ba mai bashi umarni ba mai bashi direction a cikin al'amuran shi wa ta'ala amma yashrikun kuma Allah ya girmama daga dukkan abin da mutane suke shirka da shi duk shirkan da ake ma Allah Allah ya wuce ra in aka ce wannan kafirin shi ma Allah ne za a bi shi to zai kace to mu dai Allah mu yayi sama yayi kasa to kai Allah da zaka bi me yayi ba ka annabi Ibrahim yayi da namaruzu ba da yace mai shi Allah ne ce to rabbiyal ladzi yuhyi wa yumiit ko na farko ne ce inna allaha ati bi shamsi lil mashriqi fa ati biha min al maghrib to ni dai Allah na yana hudo da rana daga gabas ta fadiyar mu to kai zo da ta a ce wancan ne na farko ko a rabbiyal ladzi yuhyi wa yumiit Ubangiji na yana kisa ya raya shi a to dan wannan ba komai ya kira mutum biyu. Ɗaya ba laihin zaune ba na tsone shi a kashe shi. Wannan mai laihin zaune ne tsone dai kamata a kashe shi na yayi ma ya hiyarta. Shi na kashe na raya. Da ya ga sakarai ne ya ce to ni Allah na na zuwa da rana daga gabas kai zo da taka daga yamma. Shi ka mutu mutunci na kuma za a ci. Fa bai dallazi ka bar he ya rude ka. Dakar ta'ala Allahu amma yashrikun Allah ya girmama daga abubuwan da suke mai abokan tarayya da shi subhanahu wata'ala Allah bai da abokin tarayya shi ke zartar da al'amuran shi subhanahu wata'ala ina ga da saboda yanayin lokaci ga zikirin juma'a gaban mu ne ya kamata mu kwana sai kuma in Allah ya kai mu rana ta gaba da fata abubuwan da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan wanda muka kuskure kuma Allah ya gafarta mana Allah ya sa muna da cikin bayan da ake yanta a cikin wannan wata alfarman manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallam alhamdulillah akwai sanarwa idan Allah ya kai mu gobe wanda ya samu iko muna gayyata shi can gida masallacin Riyadu Salihin gidan sarkin kara sarkin koma tallafin da za a ba marayu ana gayyata kowa mutane zo su ga abubuwan da suke badawa amana da suka bada za a danka ta a hannun wanda ya cancanta haka wanda ya samu iko gobe karfe goma muna gayyata shi wajen tallafin marayu goma na safe insha Allah ban sani ba akwai tambaya an sa babu kenan fatiha da salatul fatiha Allah ya sa mu gama lafiya